babu raba'i babin shayarwa kenan in halla jawfa dibli fi amaini labanun li unsa aw yazid shahraini harim bihi ma haramu bin nasabi illa allazi istathna'u ahlul mazhabi yace ka san shayarwa yana haramta tsakanin wanda ya sha nonon da matar da ya sha nononta da 'ya'yan wannan matar da 'ya'yan mijinta gaba ɗaya ba aure tsakaninsu ai ba kaga ba burgewa ba ne wai a gidan biki yaro yana kuka uwarsa ba ta nan mace ta ɗauke shi ta sa shi a nononta in ba ta sa shi a nononta ta janyo mar matsala saboda ba zai yi aure 'ya'yanta ba ita wannan matar ta haramta gare shi sannan 'ya'yan mijin wannan matar ma da mijinta ne yanzu da wanda za ta aura nan da gaba duk sun haramta gare shi saboda haka ba kyau haka kawai mace ki ce za ki sa yaro a nono shine yace in halla jawfa ibli fi amaini labanu in idan labanun nono li'unsa na mace halla wannan nonon ya sauka jawfat ibli a cikin yaro jinjiri fi amaini a cikin shekara biyu tun da dama Allah ya ce fi salun fi amaini ko a cikin wannan shekara biyun yaron nan ya tsotsi nonon matan nan har nonon ne ya cikin shi au yanzu shi a raini ko kuma ma da wata biyu ko da shekara biyu ya wuce in dai bai wuce da wata biyu wajen da akwai a ƙa'ida usuliya suna cewa ma ƙaraba shi'a yuhuka hukumu saboda haka ko da shekara biyu ya wuce in dai bai wuce da nisa bai wuce wata biyu ba harin bihi ma haramu bin nasabi to yanzu ka haramta ma haramu bin nasabi abinda ainihin malamai suka haramta ta hanyar nasaba din nan bihi da shi wannan matar ta zama uwar wannan yaron hakanan haramci ya tabbata tsakanin wannan yaron da wannan matar da duk wanda ainihin dangantaka ta wajen uwarsa yake haramtawa ta wajen wannan shayarwar ya haramta illal ladhi istasna'u ahlul mazhabi sai dai wanda malaman mazhaba suka toge suka ce wannan kam dan shayarwa ya hada ba su haramta ba suwaye yace ummu ukutika uwar yar uwarka ta shayarwa bata haramta gare ka ba ka gane yanzu misali da kai da ita wata mace ta shayar da ku kaga kai da wannan yarinyar ai mamar ku ta shayarwa ɗaya ne ba aure tsakaninka da ita to uwarta da ta haife ta kuma za ka iya aurenta kaga ku amma in na nasaba ne aka ce wannan yarinyar da kai uwar ku ɗaya kaga uwarta mamar ka ce ba zai ka aure ta am akika ko uwar ɗan uwanka na shayarwa za ka iya aura an macika babarka ta shayarwa za ka iya aurenta misali matar da ta shayar da kai kanwar mijinta za ka iya aura kaga ko amma mutum ba zai iya auren kanwar baban shi ba ke sa ki an macika na shayarwa wa ummu amin haka nan uwar babbanka na shayarwa ba za ka aure ta ba babbanka na shayarwa wanda matar shi ta shayar da kai to akwai kaninsa kanin nashi yana da uwa to kaga wannan uwar kai ba abin da ya haɗa ka da ita za ka yi aurenta amma idan na nasaba ne ka gane idan na nasaba ne babban ka na shayarwa ai mamar shi in ma ba kakar ka bace matar kakanka ne ka ko zai ka bi ta ummu khalin mamar kawunka na shayarwa za ka iya aurenta mamar kawunka na shayarwa ma'ana matar da ta shayar da kai tana da ɗan uwanta wanda suke uba ɗaya to mamarsa za ka iya aurenta kaga amma na nasaba ne mamar ainihin kawunka wanda suke uwa ɗaya da mamarka ai kaga matar kakanka ne ba zai ka aure ta ummu khalid kenan khalatika ko mamar innarka ta shayarwa wannan duk shira ta toge za ka iya aurenta wajaddatul ibni haka nan za ka iya ƙauran kakar ɗanka na shayarwa yanzu ɗanka ɗan da ka haifa sai ka ba da shi wata wacce ta shayar da shi yanzu wannan matar ba ta zan uwarsa ba uwar wannan matar ai kakarsa ce ko to yanzu za ka iya auren wannan kakar tashi ka ko in na nasaba ne ɗanka ɗanka na shayarwa kakar shi wanda ta haifi uwarsa ai kaga sirikar gaci to tunda sirikar gaci ai ba zai mutum ya auri uwar matarsa ba mun gane wannan shine jaddatul ibni wa ukutul waladi yar uwar ɗanka na shayarwa za ka iya aurenta yanzu misali wannan yarinyar da ita da ɗanka sun sha nono ɗaya sai kuma ta tashi kana son ka aure ta ɗanka kam ba zai yi aure ta bai riko sai ce amma kai za ka iya auren ta shine ukutu alwaladi wa ummu wuldil ibni wa ummu wuldil ibni da uwar ɗan ɗanka na shayarwa ɗan ɗanka jikanka sai sha nonon mace ka gane jikanka ya sha nonon mace ɗan ɗanka, to ita wannan matar da ta shayar da shi, ai uwar jikanka ne na shayarwa, to za ka yi aurenta. Amma in na nasaba ne mamar jikanka na shayar, maman jikanka wanda ta haifi jikanka, ai ta zama matar ɗanka. Ka ko ba zai mutum ya auri matar ɗan shi ba. To wayannan duk shari'a la ta'atadi yace karka kete wannan daga wannan wanda muka irgo din su ne kadai wanda in a nasaba ne ya haramta amma a shayarwa ne bai haramta ba. Aha. Amin ya Allah. Wa kudirar umman wa baluha aba min wadihi li dibli kal halal laban yace to yanzu idan mutum ya sha nonon mace din ya tsakanin su zai zama yace wa kudirar umman ana kaddara wanda ta shayar da shi din tana zaman uwarsa ce wa baluwa mijinta kuma yana zaman aba uban shi ne min wadihi li dibli kal halal laban wanda daga takun shi ne nonon ya zuba ga ainihin yaron ya sha saboda haka mijinta baban shi ne ya shayarwa ita matar uwarsa ce ta shayarwa tunda Allah ya ce umma mullaki arba'anakum wa akhawatukum min arba'a lil mar'atayn qabla aqdin iqbali iza fasha kamar atin ma'arajuri ya ce idan irin wannan rikicin ya faru mutum ya auri yarinya ko ya auri mace sai kawai aka zo aka ci wannan sun sha nono ɗaya ba aure a tsakaninsu to in irin wannan da'awan ya zo lilmar ataini kabla akadin ikbali ikbali ka karɓi wannan shaidan lilmar ataini ga mata guda biyu suka zo suka yi shaida kabla akadin kafin a daura aure an sa ranar auren sai aka samu wasu mata guda biyu suka zo suka ce kulkar ai wannan auren saboda iyar uwarsa ce ta shayarwa aka cancance aka tabbatar da matan da mutanen kirki ne to dole a fata wannan auren shine kai ka bar ka karbi shaidan lilmar atayni mata biyu gamla akade inda kafin daura auren ne kaga mafumi in bayan an daura auren ne zamu ce ma kirki ne na mata ba za ka karba Iza fasha shi ma bai dan abin ya daidaita din labarin kowa ya sani sai dai mata biyun su ne suka zo suka ba da wannan shaidan. Kamar ajin mara jini kamar yadda aka samu shaidan mace ɗaya da namiji ɗaya suka zo suka tabbatar da sun sha nono ɗaya mukan ayi auren suka tabbatar shi ma za a karbi shaidan su ba za a tabbatar da auren. Wasbir bi adilainin raba a mutulaka ya ce amma idan da'awa na shayarwa ya tabbata bi adilaini da adilai maza guda biyu wannan usbi ka tabbatar da shi mudlakan sake ba kaidewa ko kafin ai aure ne ko bayan an yi aure ne ko ya yi kwanan aure ko bai kwanan aure ba inda aka samu maza adilai guda biyu suka tabbatar da wannan mutumin da wannan matar sun sha nono ɗaya to shi kenan aure babu tsakaninsu ko da a ce irin kuna zama Abuja yan dancuwa ne kuka yi aure kuka yi komai har kuna haifi ɗaya yau ka zo ganin gida aka ce na wannan ba wance ba ce wance ce wannan kuma ba wane bane wane ne aka ce to ai wanda ce da shayarwa shikenan aure ya baci la ilaha illallah ko shikenan ba zan can aure abin da ya faru na da wanda kuka yi bisa kuskure ya wuce ƴaƴan ku ƴaƴa ne amma auren nan kam da ba ku zo ganin gidan ba subhanallah
wa walidahu qawla aqdin suddiqa wa walidahu iyayen shi wannan dan kabla aqdin in kafin a kulla auren ne suka yi da'awan wa'annan yaran ba sun sha nono daya to siddiqa za a gaskata su amma la ba da wanda bayan daurin aure mun gane yanzu misali mutum ne ya sa neman auren yarinya sai baban shi da mamar shi suka ce ai wannan yarinyan kun sha nono daya in dai kan ai auren ne suka faɗa za a gaskace su amma da ba da uban da bayan dauran aure bayan an daura aure ana zaune lafiya kawai mamar shi ta ce wannan yaron ba wannan sun sha nono daya mu ce mama me yasa ba faɗa da fari ba saboda ana tuhumar me yiwa zama ne bai daɗi ba tana so ta kore mar mata ba hanya sai ta bullo da wannan hanyar ba za ka ba shi yasa yake la ba adabu ba za a karɓa ban bayan an ɗaura auren ne ana zaune amma kan ɗaurin auren ne ta yi magana za mu ci wannan gaskiya ne wato tana so kar ɗan ta je shiga matsala saboda haka wannan aure ba shi wala su buta bilmar'i bilmara ko babu tabbatar aure bilmara ga wannan matar in je har iyaye sun yi da'awan cewa sun sha nono ɗaya walau ba sha a wala su buta bilmar'a babu ainihin tabbatan shayarwa da mace guda ɗaya. Mace ɗaya ce kawai a unguwan nan da kuka zo ta ce ai wayannan sun sha nono ɗaya. Iyaye na yake ta ce abin da a gaba na aka haife su sun sha waye shaida na biyu babu kawai mace ɗaya ce ta yi wannan da'awan can ba mun ce lidmar a yi ba to nan mace ɗaya ce kawai wannan ba za ka karbi shaidanta ba walau ba sha kuma ko da abin ya ɗaiɗai ta digiri an sani in dai ba a samu mata biyu ba mace ɗaya ba za ta iya tabbatar da wannan shaidan ba. kuma ya ce wanshur da za alkafara ka ɗaiɗaita ainihin shayarwan kafirai ma'ana ko suna kafirci ya sha nonon yau suka zo suka musulunta har yanzu wannan shayarwan ya yi tasiri babu aure a tsakanin babun nafaka babi na ainihin ciyarwa da ɗawainiya wanda ya waje baka ciyar da shi ka ɗauki ɗawainiyarsa an fi tsanar raƙiƙi wadda wabi farko dai dole ne ka ciyar da bayinka da dabbobinka kana da dabba to dole ka ciyar da ita ko ka sake ta ka je ka yi kiwon ta ka dawo amma ba zai ka daure dabba ba ci ba sha kuma baka bar ta ka je ta yi kiwo ba wannan dole za a tilasta ka ko ka rabu da ita ka ba wani ko ka siyar ko kuma ka ciyar da ita haka nan alal raqiqi ga bayi in lam yakun mar'an amma inda aka ce dabbobi wajibi ka ciyar da su idan babu makiyaya amma idan gari akwai makiyaya akwai ciyawa akwai komai wanda in kasance su akwai inda za su je su ci ciyawa su sha ruwa su zo gida da daddare gobe su fita to wannan ba za a ce dole sai ka siyo musu abinci ba na'am wannan falal ijabi a bisa wajibi ne dole ne mutum ya ciyar na'am wa man aba wanda ya ki ciyar da bayan shi ko dabbobin shi falyuba a siyar da su alai akan shi karar bisa tilas yanzu misali mutum yana kiwon shanu garken sai ya zama an shiga wannan matsalar da kirshi ma yake cefanen gidan shi ga shanun nan suna ta ramewa suna kuka babu abinci jeji gaba ɗaya a bushe hukuma ta ce alhaji wa'annan shanun fa ka sai da za ka yi da su ya ce aina wani ina ruwan ku shikenan akwai kungiyar me ake cewa haƙƙin dabbobi sai a zo a sa ido in dai za su cutu sai hukuma ta sa a siyar da su an siyar a watsa mar kuɗin in ya zo ko me da kuɗin shi bai sarke su ba kwarai bai sarke su ba ka hamlin haka ne? ka hamlin kamar ya ɗaura wa dabbobi malam yustada abin da ba su da ikon ɗauka kamar yanzu misali mutum ne yake da dabba sai yake ɗaura musu abin da ba za su iya ɗauka ba au taklifin ko ya kallafa musu aikin da ba za su iya yi ba yana da dabbobi ko bayi to a nan ma shari'a sai ta hana yawwa kowa yana zuwa a darkuwan shi yana dan goya shi daidai babaki kai ka je kawai ka cika dan karshe anan suke ja ko kuma ya ce ba zai yi ba yawa dole ka daura musu abin da za su iya ko dabbobi ne a su ma rai ne saboda haka shari'a har dabbobi ba ta yadda cutar da su ba wayin fiqul abu alal ibni uba wajibi ne ciyar da dan shi ila bulugi yar zuwa dan ya balaga kurran inda ya dane bikasmin kuma bayan ya balaga ya zama yana da sana'a da zai rike kan shi aqlan kuma yana da hankali shi kenan kun rabu uba ne da dan shi tunda aka haifi yaron nan kai za ka mar ɗoyiya ci da sha da sutura gurin kwana komai ana nan ana nan daga ran da ya balaga in dai lafiyan shi kalau yana da hankali ya iya sana'a in ya zo ɗaukar to yaka ce a ina ka je kai ma baba ya za ya ce wallahi mun ma ai da kyar muke ce ba nan kai ma ka je ka bubuga ga ana sai da kunu da awara sai ka rika siya kana ci kwarai hakkin siya sauka a kanka ila buluji hurran bi kasbin aqlan wani dukuni zaujati idan kuma ya mace ce ko ta balaga lidukuni zauji bil unsa in ya mace ce sai an yi aurenta an tare da ita gidan mijinta miji ya kwanan aure to daga nan haƙƙinta ya sauka akan babanta kamar yud'a da mudiqatu kamar yadda idan ita mudiqa ce za ta yi daukan taku aka kiyaye ta zuwa ga tarewar ta tare shikenan Aha, mutali ma in dai mijin ya balaga, to yanzu misali mutum ya aurar da yarsa budurwa, an kai ta gidan miji sun zauna da mijinta ana nan ana nan auren ya ki daɗi bayan suna zaune da mijin ko ta haifi daɗe ko biyu ko kan ta haihu sai rikici ya faru mijin ya sake ta to yanzu ba dole ne ka ɗauki ɗawainiyarta ba gidanka ma sai ka ga dama tana zuwa ya kace ya wallahi ya mun kaza ya ba ya ki nemi wani guri ba mai ya zan yi kace to sauran matan da ba su da baban ya suke yi ki je ki nemi ɗakin haya ki yi kosai ki rike kanki ko ki dan yi auren ki da sauransu hakkin ka hakki kan ba zai da ba hakkin ki ya sauka a kanka sai dai kawai saboda kar mutuncin ka ya zube a ce yarka tana nan tana yawon banza ko wani abu ka kama ta ka rike amma ba dan hakkin ta ya dawo kanka ba iya hakkin da Allah ya ɗaura ma ka riga ka sauki saboda haka mata sai ku yi hakuri a dakin mutum rai kuwa wal'abawani mu'usirani yunfiqu hakanan mutum dole ya ciyar da iyayensa idan talakawa ne yunfiqu alaihim al-ibnu dan su dole ya ciyar da su biusirin yunfiqu idan dan ya rausa su biusirin da ainihin sauki ma'ana dan yana da shi iyayen ba su da shi to yanzu ba zai yiwu shi yana ci yana sha iyayensa suna cikin kunci ba zai yiwu ba in baban shi ya kai kara dole hukuma za ta yanke mar abin da zai rike wa baban shi cefane da mamarsa wazaujatul abil fakiril wahida hakanan kuma dole ne da ya rike matar baban shi in dai baban fakiri ne ba zai iya rike matarsa ba bayan ka yi cefa ne ma baban dole kai wa ma dole kai wa matar baban ka ma ba zance wallahi sun kishi da mamata ta yi duk abin da aka yi matar baban ka ne dole ka rike ta amma shi ma baban wahida mata daya in ya ƙara aure ya ce ba mai siyasa yadda za a yi da wancan wannan ya jikon zai rike ta amma wancan din siyasa yadda za a yi da ita Allah ya saka da wa kadimun aiban haka nan hadimi idan yana da mai masa hidima ko mai mata hidima dole ya ba da ainihin wanda yake mata hidima ɗin shi ma dole ya rike shi ya masa ainihin ɗawainiya la za'ida amma ban da kari ba zai yiwu ita ma ta zo da masu hidima da yawa ta cewa dole a rike su ba ɗa ɗaya yaro ɗaya kawai mai mata hidima shi ma baban ba zai iya kama ta biyu ko kuma mace ɗaya kadai wazaujatun libaligin in makkanat mudiqatul la mushrifin aw ashrafat kuma haka nan fa mutum zai ciyar da gyatumarsa sannan gyatumarsa in tana da miji mijin mamarsa din ciyar da shi zai hau kan shi don da suna zaune lafiya ana ci ana sha yau mijin mamarsa ya talauce ya kasa cefa ne to yanzu anan ba za a raba auren nan ba dole ne ya rike shi tunda ai da mamarsa ta ci ta sha a gidan shi amma idan dama a talauce ta aure shi ta ce kin gani nan eh bara nake ra wata ran a samu wata ran mu kwana ciki na kuyi ta ce ba komai mai auren mu aka yi auren a haka to yanzu rike shi ba wajibi bane ita kadai za ka rike in ma ka katuwan ka ce umma ki ci ina gani kar ka wanda ya zo ya dame ki bare da gaske a to ce da shi ba dole bane a kanka tunda dama talauci aka to ya tsohon zai ka ce da ya yake kan yi aure ki dama ba bara yake bai tawo baran shi ke kuma ciyar da ke yana kai na sai ciyar da ki Allah saka a wazaujatul libaligin matar balagagge wajibi ne ciyar da ita in makkanar mudikatun idan ita mudika ce wanda zai yi a take ta kuma ta makkana markanta ya ji daɗi da ita to dole ya yi mata ɗawainiya dole ya ciyar da ita ya ɗauki nauyinta la mushrifin amma banda inda shi din ya kai gargare alamar mutuwa ya bayyana aw ashrafat ko ita ko ita ta kai gargare alamar mutuwa ya bayyana to anan ciyarwa yana faduwa akan miji walau lihajin safara kuma in dai matarka ce ko da ta tafi aikin haji ne ta yi buga-buga ta samu kuɗin haji za ta je ta sauke barali baka isa hana ta ba kuma a wannan tafiyan ci da ta dole kai za ka biya inda ai matar ka ce cin ta ta da siranta da ɗawainiyanta dole kai za ka ɗauki wannan ɗawainiyan har ta ji hajin nan ta dawo Aumari maridar ko ta yi rashin lafiya dole kai za ka ɗauki nauyin ɗawainiyanta da ci da sha da sauransu an haba salu kai ko ta tsare shi misali mijin da matar suna harka na kasuwanci sai ya ci kuɗinta ya ƙi biya ta kai ƙaran shi da aka zo sai ya kama a kulle shi ta ce a kulle shi saboda ya ɓoye kuɗi ne an kulle zai fitar da kuɗi to yanzu kana kullen ko dole za ka mata ce ne wancan abin da ya faru tsakanin ku da wata harka ce a ita ce mata kulle ne mu ce me yasa ka mata abin da ta kulle kan saboda haka dole ka yi ce ne kana can kurkuku a kama ta ta ce shine au haba sarku ko ita ta sa aka kulle shi dole ya mata cibi aulahu qaru bisan ko kuma ita din ce gogar aka kulle ta lahu saboda mijin rikice ka masu da mijin har ya kai ga aka kulle ta to tana kurkukun dole ka kai mata abinci wannan rikicin da ya faru tsakanin ku daban wannan kuma abincin naki na ainihin auratayya ne dole ka bata na'am
wayu idul infaka aqluha ma'a aqluha cin mace ma'ahu tare da miji yuskidul infaka ya sarayar da ainihin kuɗin abinci in a yadda ainihin asali yake ne in ka auro mace dole za a ɗiba ma ainihin abin da za ka rika bata na ɗawainiya kuɗin cinta da shanta da kayan abubuwa na rayuwa to amma sai ya zama kana yin cefane kana kawowa gida ana tukawa ana ci gaba ɗaya to tunda tana ci a cikin wannan cefanen da kake yi shikenan wannan ciwon ya faɗi a kanka ba zai a ce bayan ka kawo an girka an ci kuma ka ta ce ta rika bata wani kuɗi na cefane ko wani kuɗi na kashewa wannan Allah bai ɗaura ma ba. aw man uhassim ta'a ko kuma ta hana shi jin daɗi da ita aw mujama ko ta hana shi saduwa da ita wannan duka yana sarayar da ainihin ciyarwa akan miji cikin dare kai kai ka ji daɗi ta ma kudindine kai ma gobe sai ka kice fa ne iya ba ka ce ba ne wace ki tuna jiya bare kuwa in kin hori gobe muka ga kin bi hanya sai a yi ce fa nan aw karajar bi gairi izini ko tabta ba izinin shi ka ce za ta je unguwa ka ce ban yarda ba kai kai ta ce ita sai ta tafi kawai ta wanke ka ta wuce kai ma ya kaɗi ce bane ta za ta yi ta hamma a har auni. Auli raddi hayya ako wala li raddi hayya kuwa inda ta fita din idan ba shi da karfin dawo da ita in lam ta mila in kuma ba ta da ciki in tana da ciki kan ko dan cikin ka dole ka ciyar da ita. Wa yazkunul infaqu an jarin mababi fakrihi ciyarwa yana faduwa akan miji an jarin maza aka ainihin samu wani zamani da ya shuɗe mai fakiri yana cikin talauci in lam yukaddar bilka ba in dai ba ji an yanka abin da zai rika bata a kotu ba yanzu misali mutum ne yana cefane kullum yana yi yana yi yau sai aka shiga irin wannan marra sai da aka yi wata biyu bai cefane ba kawai tana lallabawa dan aure da take yi su dan ci da rana dan abincin shinkafa da wake su lallaba da dare da haka da haka har aka wuce wata biyun nan sannan yau Allah ya buɗa mar ya samu to kawai za a wuce gun a sa layi kawai yanzu Allah ya kawo kar a yi zancen baya ba za a ce a mar lissafin abin da ainihin suka cin nan gaba ɗaya biya ba sai dai idan shi ne ya ce in lam yukaddar bil qaba in ba a je an yanka abin da zai rika bata a hukunci ba in dama sun taɓa yin rikici an je wajen hukuma an ce to daga yau babu wani zancen cefa ne kawai nawa nawa za ka rika bata kullum kace za ka bata naira ɗari bakwai bakwai ta yadda ka yadda to yanzu wannan ɗari bakwai bakwai baka biya ba na wata biyu tana bin ka duk da Allah ya kore ma wannan kamtin da an yanka sai ka biya amma dama cefa ne kake yi yau cefa ne gagara bayan wata ɗaya ka samu shikenan an wuce gun sai dai a ci gaba wanfik alaiha bin dalaƙin raji'i hakanan dole ka ciyar da mace in ka sake ta shika raji'i ma kiswatin tare da ainihin tufafi wa maskanin da gurin zama bil wuski da gwargwadon wadatarka yanzu misali mutum ne matarsa ta aure wani abu ya shiga tsakanin su ya sake ta shika ɗaya to yanzu wannan shikan da ya mata ɗin dole ya mata cefane dole in lokacin da ya kamata a yi mata ɗinki dole ya mata ɗinki sannan dole ya barta a ɗakinta ba zai fidda ita ba in ma dama ɗaki ɗaya ne yake yaya ita da shi to yanzu yana sakanta shi zai tattara ya koma ɗakin abokai amma wannan ɗakin nata ne dan Allah ya ce fattaqulla rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna saboda kai ma sai ka kula dan yanzu sai ka koma hadarin ne doke ka bai da gaske kana ji kana ga kuma kai ka biya kudin haya in ma kudin haya ya kare wata gama idda ba sai ka kare biya dole na'am kwarai kuwa yace aha yace wanfik alal hamili dunar maskani walau bi kul'in aw dalaqin baqini yace idan kuma tana da ciki dole ka ciyar da ita amma dunar maskani ba dole ka bata gurin zama ba walau bi kul'in ko da cikan kul'i ne aw dalaqin baqini ko kuma shikan baqini ne wanda ba raje ba je tana da ciki dole ka ciyar da ita wamna walau bil hamli man tula'inu man tula'in wanda kai li'ani da ita wamna ka hana ta harci da sha din walau bil hamli ko tana da ciki mace ce take da ciki kace ba cikin ka bane har aka ja kai to gun alatsi ne kuka yi li'ani yanzu ai an tabbatar da ba cikin ka bane to yanzu da yanzu ba ruwanka da ita ba za ka ciyar da ita ba ba za ka shayar da ita ba za ka bata gurin gurin zama ba ba a ruwanka da ita ta je ta gida kanta dan da cikin da aka ce tana da shi din ka rantsi ba naka bane wazaujatar mayiti matar mamaci ita ma ba dole a ciyar da ita ba mutum yana jan numfashi na ƙarshe duk abin da ya mallaka ya zama na gado wai matarsa ce tana ta kaba ai tana da gado sai a yi lissafi a bata ta ci a gadonta yara ƙanana ne aka bari ana biya su ma suna da gado a cikin kuɗin gadon sai a ɗauka a musu ɗauniya amma bayan mutum ya mutu ba za a ɗauki kuɗin shi a yi cefane a gidan shi ba sai dai in sauran magada gaba ɗaya sun yarda in ba su yadda wanda ya ce bai yadda dole a ba shi rabon shi ya mutu ya bar rumbun shi to ba za a taɓa rumbun ba kai tukunyar da take kan wuta ma take da huwa ya mutu wannan tun da cefanen shi ne sai da yadda magada gaba ɗaya sannan za a taru a ci an ba su yadda ba sai a zuwa a yi rabon gado lizzakari misalu hazir unsayeni matarsa ma a kasa tuwon gida takwas a bata ɗaya shine ya ce lakin tasku amma sai dai duk da ba za a ciyar da ita ba dole za a ba ta wurin zama har ta gama idda inna qada zawjul kira min qabli al mauti ko da ba gidan shi bane in dai mijin ya riga ya biya kudin hayan zaman da za ta yi to dole a barta ta zauna a gidan ta gama ta kaba aw milkan lahu bil asali ko kuma dama gidan nashi ne to yanzu ba wanda ya sai fidda ita dole a hakuri in ma duk ƴaƴan tsalayi suke kwana dole su hakuri sai matarsa ta gama ta kama wa yalzamu zawjata warrajiya irdahu iblaiha siwal aliya shayar da iblaiha ‘ya'yansu ko matar mutum ko kuma ya sake ta shiga raja'i to dole ta shayar da wannan ɗan nata ba tare da miji ya biya ko kobo ba tunda ai shi yake ciyar da ita. Shiwal Ali ya ce amma banda madaukakiya wanda dama an yi akan ba za ta shayar ba. Au bi banatin haka ne? Au fi batatin ko kuma shikan uku ne ya zama shika batti har su la yarda sabi yayin da yaron bai yarda da ziran wata ainihin mace mai shayarwa ba siwa an ba uwarsa ba to ko shika uku ne dole ta shayar da dan dan ba za a bar dan ya tagayyar dan baban shi ya sake ta ba. Au bi idamil abi ko kuma da rashin uban baban ba shi da shi ne ya sake ta to yanzu a nan tunda baban ba ta ba shi da shi ba za ta ce tun da ya sake ta shi ka ba ini ba za ta shayar da dan ba dole ne ta shayar da wannan yara warje ala tibi warje ala tibi bima an faqata min malihi ma'lumi in halabta to kai bawan Allah da ka ciyar da yaron da aka yasar yaro ne a unguwa ba wanda yake kula da shi sai ka ɗauke shi kake mar ɗawainiya ci da sha da ɗinki da sutura da komai to kana da daman ka kana da daman ka komo a biya ka fi malihil ma'lumi cikin dukiyarsa a sananne in halabtan ka rantse ba dan Allah kamar ba yanzu misali yaro ne baban shi ya mutu ya barka ta barin gona ya bar gida babba to amma yanzu yan uwansa sai suka watsar da yaron yana wahala kuma wannan gidan da ya kamata a ce ko an sa haya ko an siyar sai aka yin ko ɗaya a ciki kai kuma ka san yaron nan yana da abin da ainihin za a bar ɗauriya aka yi yanzu kana da daman ka sa shaidu wane wane eh zan ɗauki nauyin yaron nan amma duk lokacin da ya balaga aka miƙa mar dukiyar shi zai biya ni in ka sa shaidu aka tabbatar shi kenan duk lokacin da aka mallaka mar ganan a rubuce sai ka ɗauko kamar lissafi ya biya ka ai ka taimaka mar in ka bari ba sai je mutu ba